أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم ولقد وقد ولقد أهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له أثما ayoyi da makaranta jiya sun yi bayani ne akan sifofin Allah da yadda za a tashi alkiyama da yadda wurin kiyama zai kasance da abubuwa na ban tsoro da abin da zai gudana a filin alkiyama yanzu bayan an gaya mana waɗannan har an zo inda ake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba sai ya maimaita alkur'ani da bakinsa sadda ake masa wahayi ba ya saurara kawai Allah zai kiyaye masa shi dai ya roƙi Allah ya ƙara masa ilimi shin za a ba mu labarin annabi adamu lokacin da Allah ya halicce shi ya ajiye shi a aljanna irin abin da ya gaya masa da zaman da ya yi a aljanna da kuma irin yadda maƙiyansa iblis ya yi kutun gwilar da ya fidda annabi adamu da matarsa da mu 'ya'yan adamu da muke tsotson annabi adamu duka daga aljanna zuwa inda muke yanzu to wannan ayoyi da za mu karanta yau za su yi mana wannan maganganu Allah yana cewa walaƙar ahidna ila adama min qablu mun ƙulla alƙawari da annabi Adamu tun gabanin yanzu ko gabanin abin da ya faru lokacin da za a ba mu wannan labari fanasiya amma da yake sunansa insanu ne halata alal insani hinun minar dari wato shi yake shi mutum ne wanda an ƙago insanu ne daga nisiyanu wato daga mantuwa aka ƙago mutum shine sai Allah ya ce fanasiya annabi adamu sai ya mance wannan alkawari da aka yi da shi wanda a ciki Allah zai gaya mana me alkawarin wato shine an halatta masa cin komai da yake cikin aljanna sai aka nuna masa wata bishiya ita kadai aka ce kar ya ci ganyenta kar ya ci ƴaƴanta kar ya wani mu'amala na ci daga cikin abin da ya fito daga cikin wannan bishiya ko na fure ko na ƴaƴa ko na ganye ko na ruwa kar ya ci shi kadai aka sa masa a matsayin jarraba to bayan an hana shi wannan a wannan alkawari da aka yi na cewa an halatta masa komai banda wannan bishiya sai ya manta Allah ya ce wannan mantuwan da ya yi ba mu samu azma a wurinsa ma'ana wato rike abu iya iyawa wato azima ya zamo ka ɗauki ɗawainiyan abu ko ka ɗauki matsalarsa ya zamo wani abu muhimmi a wurinka kana kula da shi kana kiyaye shi ba sai ya zamo ba a samu haka wurinsa ba shi kuwa annabi adamu abin da yake faɗi shine cewa wa ma an sanihu illa shaitan ba ni na manta wannan abun ba Allah ya kaddara dai amma shaitan ne sanadin mantu wannan shaitan ne ya sa ni na manta wannan abin da kuma ma yaudarar da ya yi wa annabi adamu na yi masa ƙarya a cikin ƙaryar har da rantsuwa don a cikin suratul arab zaka ji Allah yana cewa qasama huma inni lakuma laminan nasihin da ya zo ba su shawarar su ci bishiyan su yi amfani da ganyen su ci ganyen su ci 'ya'yan sai da ya musu rantsuwa ai abin da ya sa aka hana ku cin ganyen nan saboda kar ku dawwama ne a ciki ai sunan bishiyan shajaratul kulli sunanta shajaratul kulli bishiyan dawwama duk wanda ya ci wannan bishiya sai ya dawwama a gidan nan domin ana cewa ya tambaye shi ne yanzu kai daɗin da kake jin nan ka san iya lokacin da zai ƙare a gidan nan an gaya maka yawan shekarunka an gaya maka kwanakin da za ka yi an gaya maka lokacin da za ka fita yanzu in ka fita ka san inda za a kai ka da ƙarshe sai ya ce to ba ka shawara ina yi maka nasiha in ka ci wannan bishiya shine zai baka daman dawwama a gidan ba ranar fita shi kuwa annabi adamu bai san ana yi wa Allah ƙarya ba bai san ana rantsuwa da Allah akan ƙarya ba sai ya ce to mantawa da yayi cewa Allah ya ce masa kada ya ci malamai suka ce shi ya hana ba a sami sunansa cikin ulul azmi ba shine fassaran walam najid lahu azma in ji wasu malamai baya cikin ulul azmi in an tashi kirga ulul azmi a cikin annabawa zaka ji Allah yana cewa idza khadha Allahu minan nabiyina misaqahum wa minka wa min nuh wa ibrahima wa musa wa isa ibn maryam ba zaka ga an kirga da adamu amma yana cikin annabawa yana cikin manzanni annabi ne shine annabi na farko ma manzo ne shine manzo ma na farko wanda Allah ya aiko shi ‘ya'yansa suka yi aiki da hukunce-hukuncen da Allah ya bashi to nan Allah yana ba mu labarin yadda aka yi har shi ɗan ya yaudare shi wanda kuma dama ƙaddaran Allah ta biyo ta kan haka in ba haka ba ya za a yi mu zo duniya wannan jin daɗi yanzu da Allah ya tanada a aljanna labarinsa fa kake ji kana Allah Allah mu je to inda a ce haka kawai aka ce adamu taso ka zo ka sauko a kawo ka duniya ya zo duniya inda komai sai ya yi abinci sai ya noma sannan sai an dafa sannan sai an nemi wurin kwana in rana ta fito sai an fake mata in ruwan sama ake sai an samu mafaka ga rashin lafiya sai an nemi magani ga matsala kaza ga kaza ga kaza ga kaza ga shi za a hutu ya za a yi ka yadda ka dawo wannan wato kuncin rayuwa alhali ga halin da kake ci to kaga dole sai Allah ya yi shirya wata kaddara tasa wanda ya bari annabi adamu ya manta sannan ya yi abin da ya yi na cin bishiyan sannan aka zo aka yi masa hukunci da shi da shi ɗan ɗin da ya sa shi ya ci bishiyan duk aka ce su sauka kamar yadda kissar za ta zo nan gaba na'am
وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى Allah sai ya ɗauko mana asalin ne ya jawo gabar fir'auna da Iblisa har ya masa wannan kulli ya ɗora shi akan wannan gadan zare. Allah sai ya ce mana wa izqulna ya rasulullah ka tuna ka kuma ambata wa jama'ar ka da suke jin wannan alqur'ani akwai lokacin da muka ce wa mala'ikun Allah gaba daya su yi wa annabi Adamu sujjada karatun ya zo a cikin suran baqara wa izqulna lil mala'ikati sujudu li adama fasujadu illa iblisa aba wastakbara wa kana min al kafirin Allah ya ce mala'iku duka su yi wa annabi adamu sujada amma sai suka yi sujada duka sai iblisa shi ya ƙi to a nan abinda zai fara zuwa ƙwaƙwalwan mai sauraro shi ne iblisa ma mala'ika ne tun da ai mala'iku aka ce su sujada yaya aka yi shi ya ƙi ko shi ɗin ma mala'ika ne a cikinsu yake sannan ya ƙi ai mala'iku ko Allah ya gaya mana la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumar mala'iku ba sa saba wa Allah duk umurnin da ya bada duk umurnin da ya bayar suna aikatawa to amsa anan shine iblis ba mala'ika bane amma yana tare da mala'iku saboda shi ma ba jiki ne da shi irin na mutane ba shi ma da wuta aka yi shi ba da haske ba da wuta aka yi shi saboda haka wani abu na gini ko wani abu na kaza da kaza baya tsare shi to yana zaune ne cikin mala'iku sai aka ba mala'iku wannan umarni na cewa su yi sujjada wa annabi adamu da ko shi a cikin mala'iku yana ganin shi wani abu ne ya yi bautan Allah da yawa har mala'ikun Allah na girmama shi suna kiransa azazilu amma shi ba mala'ika ba ne kamar da yadda ko tsuntsaye za ka ga akwai wani tsuntsu ba irin jinsin wannan tsuntsayen ba ne amma yana rayuwa cikinsu ana samun irin haka to iblisu ba mala'ika ba ne amma yana raye cikin mala'iku yana ibada tare da mala'iku shi yasa lokacin da ya zauna din a nan inda ya zauna tare da mala'iku din a sama inda aljanna take da aka yi annabi adamu da mala'iku allah yake magana ya ce musu ga abin da yake so su ba shi na ilimi ma'ana su gaya masu sunayen abubuwa suka ce Allah baka sanar da mu ba already ya riga ya koya wa annabi adamu waɗannan ya ce annabi adamu ya gaya musu da annabi adamu ya faɗa shine sai Allah ya ce ya zama malamin ku kenan don haka ku gaida malam shine Allah ya ce su sujjada wa malamin su annabi adamu وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون da Allah ya ce mala'iku su sujjada wa annabi Adamu sai duk suka yi suna yin sujjadan sai suka dawo ɗagawa suka ga gashe ɗan iblis yana jayayya da Allah kai me ana ka sujjada ya ce dan me zan yi me zai sa in yi sujjada wa abinda aka yi shi da duhu ni ko gashi an yi ni da wuta sai ya manta wuta ba haske bane wuta daban haske daban haske daban wuta daban shi wuta in yi haɗu ya kankama ba a iya shiga cikinsa amma haske ana tare da haske kuma Allah sallallahu alaihi wasallam shi haske ne kuma an halitte shi cikin ƴaƴan Adamu shi ne ma ya haska Adamu shi kuma Iblis wuta ne sai ya manta wuta ba ta da amana da abin da ka sa wa wuta in a cikin wuta ka sa abin wuta za ta cinye shi ta nemi ƙari in ta ƙare ba ta samu wani abinci ba ma takan ci kanta shi kuma turbaya da aka yi da annabi adamu wato da aka yi annabi adamu da shi shi kuma amana ne da shi duk abin da ka bashi zai ajiye maka in ka zo bukata sharadi zai baka in ka cika sharadin zai dawo maka da shi har ya kara maka me sharadin shine in ka binne abu a kasa jika shi da ruwa ka rika jika shi da ruwa kana bashi kulawa za ka ga abin ya tsiro ya fito in dai ba irin shukan bare bari bane ka san su an ce sukan shuka kosai suna jiran ya tsoro so da sun shuka wake da waken zai tsoro to in ka shuka ka cika sharaɗin za ka samu cewa ya tsoro ya kai yadda ake so ya yi amfani ga wani babarbare can yana cewa wai a fulani ne masu shuka kosai to alhamdulillah dai ƙasa na da amana wuta ba ta da amana saboda haka allah ya yi annabi adamu da ƙasa ya ce mala'iku su masu sujada suka yi sai iblis ya ki to shine Allah ya ba mu labarin dalilin gaban iblis da annabi adam dalilin shine wannan sujada da Allah ya ce su yi ba su yi ba a bai yi ba shi mala'iku sun yi shi iblis shine kadai bai yi ba illa iblis za ka ji in ma yana toge iblis ne shi kadai illa iblis aba wastakbar sai shi iblis shi kadai ya kangare ya ƙi yin sujada ya girman kai wa Allah kuma sai ya zama yana cikin kafirai to wannan ya jawo sai ya kulle ina ce sanadin adamu ne aka yi masa abin da aka yi masa na kora da tsinuwa to shi ko ba zai bar adamu ba ba zai bar 'ya'yansa ba fasujadu illa iblis ba fa kullu ya adamu وقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى
وقلنا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فاسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى sai muka gaya wa annabi Adam ka zauna kai da matan nan taka hawa'u da aka halitta daga ƙashin haƙarƙarinka ku zauna a cikin wannan aljanna amma kun ga wannan shi iblis ɗin nan da kai da matanka maƙiyinku ne makiyinku ne ku yi hankali da shi kar ya yi abin da zai fidda ku a aljanna Allah ya san cewa shi iblisin zai yi abin da zai kai ga fitansu a aljanna saboda ka sai ya fara gaya musu don su yi hankali da shi shi yasa ba a son ko wani abu ne babba ya rika furta wa yara a bakinsa kada ku yi kaza wannan abin da baka son a yin karka faɗa kana abin kawai don yawanci in ka ambata to sai ya faru kaga cewa Allah ya yi musu ku yi hankali da shi makiyinku ne kada ya fidda ku a cikin wannan gida balle ku je ku sha wahala kenan ashe in an bar wannan gidan inda za a je a sauka wahala za a sha to amma zai zo ya musu zaƙin baki ya yi musu yaudara ya yi rantsuwa da Allah akan yanayin musu nasiha sai ya sa su su mance abin da aka gaya musu nan su yi yadda ya ce daga baya kuma abin da ba a so ya faru wala yukhrijanna kuma min aljannati kar yayi sanadin fidda ku daga aljanna fatashqa balle ka je ka wahala kenan anan sai ana gaya wa namiji da yake tafe da matarsa in wahala ta zo nasa zai fi yawa kaga nan Allah bai ce fatashqa ya ba balle ku je ku sha wahala to an ruwaito da aka zo saukan ba sauke suri ɗaya ba saboda wahalan dai a fara samun wahala tun daga lokacin haduwa tun haduwa tukunna kaga da aka sauke shi shi sai aka sauke shi can in ji malaman tarihi wurin sri lanka can wurin kasan india ita kuma aka sauke ta nan wurin jidda wurin ruwan kogin maliya wanda yake jikin saudiya din nan shi yasa ma ake cewa wanda da aka sa mata sunan hawa'u za ku ji ana ce mata mai jidda ba hausawa na faɗa ba hawa kullu mai jidda domin saboda an sauke ta wurin ruwan jidda aka sauke shi can wurin indiya tsakanin wurin tafiya ne na dubban kilomitoci tafiya mai nisa ko a jirgin sama za ka tafi sai kayi awa goma sha awa goma sha bakwai zuwa goma sha shida ake tsakanin jidda da indiya to can aka sauke shi nan aka sauke ta kuma ita da yake mace ce ba abin da ya dame ta amma shi tun da aka sauke shi damuwarsa ina matarsa ina take ina zai ganta wani hali take ci to saboda dama Allah ya gaya masa kar ka yi abin da za a sa ka fita ba ta shiga balle ka wahala kaga mai gida dama kake da haƙƙin nemo wurin zama kake da haƙƙin nemo abinci in ba lafiya kai za ka nemo magani in wani abu kaza ya faru jira mai gidan ya zo in ma me za a yi ba mai gidan a gida in ma me ake nema sai mai gidan ya dawo to Allah ya ce kar ka yi wannan abin balle ka wahala kada ku yi bala ya janna kuma ana magana kar ya cire ku a aljannan ku biyu kai da matar taka amma wurin wahala ka tashka balle ka zo ka sha wahala na'am إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وإنك وإنك لا تظمأ فيها ولا تضهى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وإنك لا تزمأ فيها ولا تضحى شي الجنة إن كانت كنتا to ita Allah ya hore maka ba za ka ji yunwa ba duk abin da ke bukata na abinci akwai ci abinda baka sani ba ma abinda baka taba gani ba ma abinda baka tsammani duk yana ciki fiha ma la aynu ra'at wala udhunun sami'at wala khadara ala qalbi basharin qabdu abinda ido bai taba gani ba na ni'ima akwai shi a cikin aljanna abinda baki bai taba ji ba na jin dadi akwai a aljanna abinda kunne bai taba ji ba na jin dadin wani abin da zai shiga kunnen ka ka ji dadin sa kiɗa ne a'a wani waka ne a'a wani magana ne mai daɗi a'a fadanci ne a'a duk abin da zai shigo kunnenka ya daɗaɗa maka zuciya to akwai shi a aljanna don haka inna laka Allah ta ju a fiya in kana aljannan nan ba za ka ji yunwa cikinta ba wala ta'ara kuma ba za ka yi tsiraici ba tufa da sutura irin na yan aljanna ba sai ka sa ba ma a jikinka balle a ga wannan daban wannan a'a suna jikinka ne irin kalan da kake so kawai za ka iya yin ado da kala dubbai kuma wani kalan bai rufe wani kalan ba kana ganin yanzu a duniya in za ka saka riga uku singileti a ciki jamfa a sama babban riga a kai ba inda za a yi a ga singiletin nan ka rufe shi fat shi dai yana ɗauke magudi a jikinka jamfan ko sai dai a ganta ta wuya can wuya inda ta fito inda ma za a rika cewa haɗa botirin rigan ka malam ka fa botirin rigan ka bai fita ba haɗa botirin rigan ka a'a sai an ɗan yi ado a wuyan rigan sannan a ga iya na wuyan rigan amma ainihin rigan ciki babban rigan ya rufe ka sannan in ka saka babban rigan nan gefe ya sauka nan gefe ya sauka to duk aljanna ba haka bane a aljanna za ka yi ado da kala dubu kowane kala bai rufe dan uwansa ba ko ba za a ganka a ce kalan adon da ya kyau ba yanzu wannan babban riga inda na sa wata kala a kanta wata babban rigan kuma sai a ce an yau mallan lafiya kaga rigunan nasa ma kala biyu ba su ma yi kala ɗaya ba sun yi combination Allah kala biyu ne in ya ɗaga za ka gane cikin fari na wajen ja kaga ai ya yi kala biyu to ba aljanna ba haka ba ne kala dubu in kasa kowane kala zai fito kuma adan zai maka kyau kuma ba batun cewa sai ka shiga ɗakin wanka ko sai ka shiga ɗakin kaya sannan ka sa a duk inda kake so kawai na jikinka yana jikinka in ka ga daman ya canza kala irin kala kaza ya kamata ya fito haka za ka ganka ko ba wai kaya ne irin na duniya wanda za ka sa ya maka nauyi ba ana misalin tufan aljanna daga cikin wanda adamu ya taho da shi guda ɗaya ka bar masa shine farci yanzu farcen ka da yake jikinka ya dame ka farce na hannu ko na kafa ya dame ka kana jin nauyinsa yana ɗaga maka hankali irin yayi nauyi bari dai in cire in hula in huta irin yadda in ka sa hula kake cirewa to ɗaya kenan daga cikin irin tufan aljanna in ji malamai yadda farcen nan yake a jikinka ba ka ma kulawa da shi in ba ya samu matsala ka yi sarfe ko kakkare ko wani abu sannan ka fara cewa kai kaga har farcen ya kumbura amma yana jikinka yadda ka san fatan jikinka bai dame ka ba haka farce bai dame ka ba to haka tufafin aljanna baya taba zama maka matsala baya sa ka jin sanyi in ana zafi baya sa ka jin zafi in ana sanyi a'a cikin ni'ima kake ba za ka ga yanzu irin yadda a duniya in ka sa wani rigan ana zafi kana zuwa sai ka fara cire wannan kayar ka cire wannan kaba kalli yadda rigan nan na wani ciki ya jike sharaf malam na sha wuya kayan aljanna ba haka bane bayan da za a yi ka sa riga kana fitowa iska ya hura rigan ya manne a jikin ka kai kai kai ashe sanyi yake yi wannan rigan kuwa ba ba na zamanin sanyi ba ne bari koma gida an sa su waita a'a shi duk kayan da ka sa a aljanna irin wannan kayan na wannan lokacin ne don haka wala ta'ara ba za ka yi tsiraici ba ba a tsiraici a aljanna ba yunwa ba tsiraici wa innaka la tazma'u biya ba za ka yi kishi ba ka zamo kana jin kishi misali yanzu ana azumin nan za ka da an sha ruwa wani ya nemo kankara wani ya nemo ruwan zafi wani ya nemo wallahi malam yau ba wai azumin na sha wahala ba kishi kishi malam yau ka san an yi rana ai na ji kishi to aljanna babu kishi la tazma ba kishi a aljanna wala tadha ba yanda za ka ce kai bari maza maza in shiga nan saboda hantsi ya ishe ni abinda Hausawa ke cewa hantsi ya dubilu da yigo to aljanna ba irin wannan ka ce inda kake zaune yanzu rana ya same ka hantsi ya buge ka saboda haka ka fi sha'awan ka tashi daga nan ka shiga a'a irin kalan aljanna irin yanayin yadda kake so ne irin hantsin aljanna hantsi ne ba mai ɗaga hankali ba ba mai damarwa ba kuma ba wani batun cewa yau dare ne ana Allah Allah a ɗauke wuta ko an ɗauke wuta ko a kawo wuta ko AC baya yi ko gas ya ƙare a aljanna duk babu wannan ba batun cewa yau ana hunturu yau ana sanyi ai kaza ai kaza babu wannan du'a aljanna la tazma'u fiha wa la tadha na'am
فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم أضلك على على الشجرة وملك لا يبلى هل أدلك على شجرة الخلد فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى شيطان سيزو عن النبي آدم تولون وسواسي كاسن وسواسي أزوتي أكيد الذي يوسوس في صدور الناس فهكا الله يتبع takirjinka zai fara sama wasuwasi anya kaza ko ko anya kaza sai ya fara sa masa tunanin anya kuwa wannan bishiyan da aka hana ni in ci rashin cin sannan ko anya ba a kona ba da ake koyewa ba ko dai ba a san daɗe a gidan nan ne ko dai so ake in fita ne to bishiyan nan ko anya shi yake sawwara masa a zuciyansa har ya kai ga ya zo ya gaya masa wato sai lahi shaidan shaidan sai ya masa wasu wasi a zuciyansa na abubuwan da daga baya ya zo ya gaya masa ne ya gaya masa da ya zo bara faƙala kaga wancan ya raya masa shi a zuci wannan kuma ya zo yana gaya masa ya adamu ya kai adamu hal adulluka ala shajaratul khuldi wannan zama da kake yi a wannan wuri ka san dade wanda zaka yi ka san kwanakin da aka ɗiba maka in ka bar nan ka san inda zaka koma ko kana so in nuna maka bishiyar da in ka ci zaka dawwama a gidan nan ba ranan fita hal adulluka ala shajaratul khuldi wa mulkin la yabla ko kana so in nuna maka bishiyar da in ka ci bayan ka dawwama kuma za ka yi mulki a gidan nan wanda mulkin naka bai da tenuwa baya karewa ko tsufa ba zai yi ba la yabla ba zai kare ba ba zai tsufa ba to wannan waswasi da ya sa masa da wannan magana da ya gaya masa annabi adamu sai ya mance abin da Allah ya gaya masa cewa ya adamu uskun anta wa zawjukal jannata فكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين ku zauna kai da matanka a wannan aljanna amma ko kusa da wannan bishiyar karka yi balle ka ci to shi kuma nan ya ce haladulluka ala shajaratul khulli ko in nuna maka bishiyar da in ka ci zaka dawwama a gidan dama amfaninta kenan bishiyar dawwama haka ko ka ci ka ji bakin ka ba daɗi kare dame ka magani ne in ka ci kawai za ka dawwama ba likitoci na gaya wa mutane haka ba in ka sha maganin nan za ka ji shi a baki ba daɗi ko kwan amma alluran nan za ka ɗan samu matsala kaɗan nawa ne ne na zazzabi amma dai zai maka rigakafi ba na faɗan haka ba ko a kan corona yanzu ai haka aka ta gaya mana aka ta ɗiɗɗirka mana allurorin za a yi maka rigakafi ne kuma sai an yi ka tafi makka sai an yi ka yi kaza sai an yi duka dai Allahu alamu Allah ya sa da gaske ne mun dai kan duka mun karba to haka shaidan ya yi wasu wasu wa annabi adamu shi kan nasa na ƙarya ne ya sa shi ya ci wannan bishiya wanda da Allah ya ci kar ya ci wasu sai ilaihi shaidan qala ya adamu hal adulluka ala shajaratul khuldi ko in nuna maka ko in gwada maka ko in sanar da kai wata bishiya da in an ci akan dawwama a gidan nan ko mulkin la yabla kuma za a samu mulki wanda ba zai tsufa ba wanda ba zai kare ba na'am
فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجر الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعسى آدم ربه فغوى ثم اتباه ربه فتاب عليه وهدى Allah ya ce bayan wannan zaƙin baki da fir'auna ya yi wa annabi Adamu da matarsa da wannan alkawari na ƙarya da ya yi musu da wannan rudi da ya yi musu har ma da rantsuwar ƙarya da cewa yanayi musu nasiha duk ya gabatar musu sai suka ci sai suka ci wannan bishiya da Allah ya hana wurin cin malaman tarihi na cewa ita hawawu ita ta fara ci annabi adamu yana kallo ta ci ba abin da ya faru sai shaɗan ya ce musu ba ka gani ba ka ci kawai shi ma sai ya ci yana ci ya yi sabo kenan ko sai duk kayan aljanna ya gudu a jikinsa duk tufan da yake jikinsa na aljanna sai ya gudu kayan ya zube na jikinsa na jikinta ita ma ya zube suka dawo tsirara fa aka lamin hafa badad lahuma sau'atuhuma take sai tsiraicinsu ya bayyana shi ya ga tsiraicinta a fili ta ga tsiraicinsa a fili sai ya yi maza yana bin bishiyoyin jikin aljanna yana neman bishiya ya yaga ya rufe jikinsa ita ma ya yaga mata ta rufe tsiraicinta wa dafi ayat sifani alaihi ma min waraqil janna suka shiga neman abin da za su rufe tsiraicin su da shi wanda da ba su san ma yaya ake saka tufa ba balle su san yaya ake rufe tsiraicin kawai sun gansu a suturce ne to daga yin wannan sabo inda ba a yi komai sai ya canza duk wani abin da yake ganin sauƙinsa sai ya masa wahala a take a lokacin saboda an saba wa Allah wadda fi ƙayar subhanahu alaihi ma min warqil janna take sai Allah ya kira su وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين sai Allah ya kira su Adamu ba na hana ku wannan cin wannan bishiya ba da na gaya maka ba na ce kar ku ci ba kuma kun manta ne cewa ne muku ce dan din nan makiyinku ne mai bayyana gaba wato ya ruɗe ku kenan kun biye masa ga shar kun saba min ga halin da kuke ci annabi adamu da matarsa take sai suka tuba wa Allah qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin suka ce haka ne Allah ka hana mu amma dai ga mu yanzu mun zalunci kanmu in ba gafara kai mana ba Allah mun tuba mun tuba Allah ka gafarta mana in ku har ba ka gafarta mana ba to shikenan mu mun san mun yi asara malaman tafsiri suka ce Allah ya ce ya gafarta musu amma akwai hukunci hukunci shine ayan gaba zai ce a sauke su haka la min hafa badad lahumu sawatuhuma wa dabi ayat samani alaihi ma min warqil janna wa asa adamu rabbahu faqawa cin wannan bishiya da annabi adamu da matarsa suka yi sai zama sako sai ya jawo musu wannan wahala da suka shiga ba a fassara hawa a nan da halaka a'a annabin Allah bai halaka ba can ma da ya ce da na kunan na minal khasirin a'a Allah zai ce ba hasara ku kai ba ka da yi laifi bari a tura ka inda za ka yi punishment ko za a yi maka punishment na laifin da ka yi shine a kawo ka duniya amma kai hakuri za ka dawo wasa adam rabbahu fagawa sun mattabahu rabbuhu Allah ya ce sai Allah ya jarrabe shi fataba alaihi sai ya karbi tubansa da yayi na rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wannan tuba da shi da matarsa da suka yi Allah sai ya ce na karba amma dai sai kun sauka sai kun je kun dandana abinda wato za ku ji ba daɗin da aka ce dama kar ka yi balle ka wahala ba an gaya masa ba tun a can cewa karkaci wannan bishiya balle a fidda ka wannan gida a kai ka wani wurin da za ka sha wahala yanzu tun da ka ci kenan sai ka tafi inda za ka sha wahala wannan duk yana cikin kaddaran Allah fa Allah ya shirya haka yanzu mu din nan ni da ku da duk wanda ba su zo ba ma nan gaba da wanda suka wuce mutane duk lokacin ba muna tsotson annabi Adamu kuma Allah ya kaddara za a zo za a haife mu aljanna kuma ko yawu ba a tofarwa mata ba sa yin jinin haila ba a aihuwa ba a bari ya za a yi a same mu haka dole sai an zo inda za a fitar da mu din kenan kuma a cikin bayan nasa a tsufansa akwai yan wuta akwai yan aljanna kuma nan wurin aljanna ba wurin zama yan wuta bane saboda haka zaman da suka yi na tamfurare a tsufansa za su fito da a kawo su inda za a haife su don su cancanci ayyukan da za su yi su je inda aka tanada musu don haka Allah ya ce musu ka dawo ka sauka amma za ku dawo wannan laifi da kai in ji Allah ya ce ya karbi tubansa ya yafe masa wahada kuma shiryatar da shi ya ba shi manzancin da ya zamo yana gayawa 'ya'yan da ya haifa abin da za a yi abi Allah na'am قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى قال هكذا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى Allah ya ce to na ji na karɓi tubanka na yafe maka amma dai ku sauka da kai da matar taka da shi iblis ɗin da ya yaudare ka an ruwaito har da macijiya da shi iblis ya yi amfani da ita wurin wato isar da wani sako daga cikin sakonnin da ya yi duk dai aka sauke su ko in ce aka sauke mu don ni da kai da ku da mu duka muna ciki muna tsoron annabi adamu lokacin أكلا منها فبدل لهما سوآتهما ودفقا يكسفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال هبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو na gaya maka iblis abokin gabanka ne abokin gaban matarka ne to yanzu ku sauka dukkan ku je ku ta gaba da juna sashin ku yayi gaba da sashi kowa ya ki dan uwansa in kun yi wannan gaban kuka ki abin da ya ce ku yi to za ku dawo na haka yanzu kowanne mu ya sani shedan abokin gabansa ne in ya sawara maka wani laifi je ka yi abu kaza to ka tuna fa maki ne inna shaydana lakum aduwwan fattakhizuhu aduwa Allah ya ce shedan makiyin ku ne ku rike shi maki ka ga dai rashin ɗaukansa a matsayin maki irin cutan da yawa uban mu Adamu kuma cutan ya zama mana alheri annabi Adamu ya zo ya sauka duniya ya wahala kan wahalar da Allah ya ce in ya zo zai wahala ya wahala don an ruwaito da kafa yake takowa tun daga nan ƙasan Sri Lanka wurin Indiya ɗin sai ya zo Hijaz inda Ka'aba take yi aikin hajji tsawon shekara arba'in bai gama tattasa kuma ga shi tsakaninsa da ita bai wuce tafiyan kwana da wuni ba amma kilomita dubbai zai tako ya zo ya yi aikin hajjinsa ya gama ya tafi ita tana can inda Allah ya ajiye ta jikin kogin jidda ne shi zai taso ya zo sai da Allah ya ga daman haɗa su wannan shekarar da ya zo aikin hajji ita ma Allah ya bata izini ta zo ya zo ya yi ɗawafi ya tafi ya je filin arafa ita ma ta zo ta yi ɗawafi ta tafi filin arafa sai ta fara ganinsa ita ta fara ganinsa kafin ya ganta da ta gan shi ta ce a ga mai gida can amma yanzu karka yi maza maza zuwa wurin sai ce kana ɗauki sai ta kauda idanta shi kuma Allah ya tsinkayar da shi ita bayan ta gan shi yana ganin ta sai ya wurinta hawa'una hawa'u hawa'una suka ga juna a wurin suka gane juna shine ma'anan arafat anan arafa adamu hawa'a ku a nan ne adamu ya gane hawa'unsa suka zo musdalifa inda ake kwana bayan an baro arban nan suka yi kwanan aure na farko a duniya to a nan ne suka sadu da juna amma an ruwaito kafin allah ya haɗa su sai da kowa allah ya masa sutura jibrilu shi yake kawo wa adamu iri wannan irin na auduga ne ka shuka ya shuka lokacin ganye yake sawa yana rufe jikinsa sai da auduga ya yi sai ya ɗauko audugan da adamu ya shuka sai ya kawo mata ita kuma hawa'u ya koya mata yadda ake yin zare na kaɗi ta iya ta kaɗa ta yi zare ya ɗauki zaren ya mayarwa adamu ya saƙa gwado ya musu ya saka irin abin da zai tufa da shi ya sa nasa ya sake ɗauko wani irin ya kawo ta kada ya kai ya saka mata ita nata abin da za ta rufe asirinta da shi ita ma ta ɗaura nata sannan Allah ya haɗa su sun gama da junansu kowa da suturarsa to annabi adamu alaihi salam ya sha wahala yana aljanna inda komai ba za ka tambaya ba ba za ka nema ba komai gashi ya zo duniya inda komai sai ka nemo in ka neman ma ba tabbacin sai za ka samu kai dai neman in Allah ya ga dama ya haɗa ka da samu amma dai komai a duniya sai ka nema to anan Allah subhanahu wa ta'ala yana mana wa'azi shaidan din nan kar mu biye masa kada mu yarda da kururuwan da yake kaji irin zaƙin bakin da ya yi wa babanmu Adamu da ya biya masa kaga irin wahalar da ya sha to haka kai ma faɗansa duk maƙiyin ubanka maƙiyinka ne in ka kuskura ka ɗauki maƙiyin ubanka a matsayin masoyinka to abin da yi wa ubanka ba zai yi maka don haka shi ɗan maƙiyin ubanmu ne kuma Allah yana gaya mana mu ma maƙiyinmu ne shi yasa ma in aka bi shaidan aka aka kibin Allah Allah ya ce oh abin mamaki ina masoyinku amma ku biye wa makiyinku ku ki bauta min wa iz kunna lil mala'ikati isjudu li adama fasjudu illa iblisa kana min al jinni fa fasaka an amri rabbi afa tattakhizunahu wa zurriyatahu awliya'a eh awliya'a min duni wa hum lakum adu ko ba haka Allah ya ce ba yanzu shedan din nan da na gaya muku ya ki sujjada wa ubanku a aljanna na koro shi ya yi sanadin cewa babanku ya sauko ya sauko da shi da zuriyarsa za ku bi ku ƙi min biyayya kuma kun sani na gaya muku shi maƙiyinku ne maƙiyin ubanku ne maƙiyinku ne ai kamata ya yi maƙiyin ubanka ka ɗauke shi maƙiyinka ko da ya maka akuya maimai ya ce shi zai soka dama gabansa da babanka ne kawai kar ka yadda gadon dare zai shirya maka in ka biye masa kuma irin abin da bai samu dama ya yi wa ubanka ba zai yi maka haka kai ma in kana da maƙiyi ka ga ɗansa to ka tabbata zai iya yi maka fiye da abin da ubansa ya maka duk da dai ba a son gaba tsakanin musulmi amma in shi ɗana ta shigo to ka yi hankali da maƙiyinka kar ka sake ka zamo wani abin da zai iya wato amfani da shi wurin ba da labarin nasarar da ya ci a kanka ka ji shi ɗan dai makiyin ubanmu ne adamu kuma allah ya ce adamu ya rike shi abokin gaba mu ma 'ya'yan adamu mu rike shi ɗan makiyi abokin gaba fa aka lamina hafa badallahu ma sau'atu kuma wa dafi ayat sifani alaihi ma min warqil janna wa asa adamu rabbahu fa gawa summa tabahu rabbuhu fa taba alaihi wa hada ala hadu da min hajjamiya Allah ya ce da fir'auna da shaidan din da annabi adamu din duk su sauka ihbida ku sauka jami'an gaba ɗayanku da annabi adamu da matansa da iblisin duk a sauka a bar aljanna amma ga sharadi wanda yake son ya dawo fa in ma yatiyannakum minni hudan in shari'a ta zo daga Allah ta zo muku faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa duk wanda ya bi shiriyar da annabawa suka zo da shi ba zai bata ba kuma wannan wahalar da ake ciki ta kare daga nan ba zai kara wani wahala ba ma'ana zai dawo gidan aljanna na'am wa man arada an zikri wa man arada an zikri fa inna lahu ma'ishatan dankan wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا
to wannan aya sai gobe za mu fassara insha Allah Allah ya ce dai duk wanda yayi wa Allah biyayya in annabawa suka zo da shari'a zai koma gidan aljanna kuma kun ga shi annabi Adamu ya dade da komawa ya dade da komawa don ya bi Allah Allah ya karba masa gafararsa duk da dai an ce sai an tashi alkiyama a kai kowa gidansa to duk ɗan aljanna tun daga kabarinsa yake jin ƙanshin aljanna yake samun ni'ima da walwalan aljanna in ana magana yan aljanna ko kasan annabawa sun wuce hakimai ma a ciki sun wuce masu unguwanni sun fi ƙarfin masu martaba a za ka same su wato da mns ake cewa ko masu alfarma ne ma ma wasu kagan kasan MNS IF is menene Israel Hines ko wanda yake da alfarma ya fi mai martaba to a aljanna su annabawa alfarma ce da su ma'anan ne alfarma wai wanda zai yi ma wani ma saboda haka Allah ya bamu albarkansu Allah ya sa muna cikin 'ya'yan aljanna Allah ya sa mu kauce wa dukkan kururuwar shaidan duk shaidan nan da muke yi ba jama'a shaidan ne wallahi duk shaidanan shaidan ne kuma mu din ne masu laifin don mu mu muke biye wa shaidan din Allah ya gaya mana shaidanin nan ba zai bar mu ba ba zai kyale mu ba sai ya ga ya sa mu inda yake mu kuma ga gidan ubanmu nan gidan aljanna duk dan adamu gidan ubansa ne aljanna domin da aka yi annabi adamu ai aljanna aka saka shi laifi ne ya dawo da shi saboda a cikin 'ya'yansa akwai waɗanda ba 'ya'yan gidan ba to in aka ware su kai kai kokari mana ka gaji gidan ubanka gidan ubanmu shine aljanna kuma duk dan adamu ba talaka bane mai mulki ne mai mulki ne duk dan adamu ana nufin a lahira ba in kaga ya zama matsiyaci talaka to wuta zai je a lahira amma duk dan aljanna wa iza ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira amma in ka ji shaki matsiyaci kenan to wuta kenan zai je don haka a kiyaye jama'a mu kiyaye Allah ya ba mu magani da sabulun wanke dukkan laifukan nan shine istighfari mu yi ta tuba wa Allah in kana wa Allah tuba laifin jiya ba zai tanda na yau ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma asarra man istaghfara walau ada fil yawmi 70 marra ko da rana ɗaya za ka yi zunubi sau 70 sau ɗaya in ka ce wa Allah na tuba to gaba ɗayan su zai goge bayan ka yi wani ka sake wani zunubin ba cewa ake kai ta yin zunubin ba a'a in ka sa wakka ta dan adantakan ka ta baka gajiyawa ka saba wa Allah to yi maza maza da ka tuna Allah ya hana wannan abu zai azaba ma wanda ya wannan abu ka ce Allah na tuba Allah mun tuba Allah kai mana gafara Allah ya samu gama lafiya abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladansa wanda mu kuskure Allah ya yafe mana Allah ya ji dan mu ya ji dan iyayenmu da iyayen iyayenmu da malamanmu da malaman malamanmu Allah ya saka wa shugabanmu da alkhairi yau azuminmu nawa sha biyar jama'a kun ji azuminmu nawa sha biyar in ya yi talatin ɗin ma kenan fa iya abin da za mu sake yi nan gaba shi ne sha biyar in ya yi nukusa ne ko kenan wanda muka yi ya fi wanda ya rage yawa jama'a mu dage mu dage mu dage mu dage kar ka bar dare ko ɗaya ya wuce baka yi wa Allah ibada a ciki ba kar ka yadda kuma ka saba wa Allah da rana Allah kuma ya taimake mu اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الله تعالى والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر المقدار الذي kar wani ya jina ce kar a saba wa Allah da rana ya dauka nufi na a saba wa Allah da daddare da daddare ma kar a saba wa Allah a kana wurin ibada kai ina saban Allah mu ta yin ibada da daddare mu ta yin ibada mu ta yin ibada mu ta yin ibada dama an ce mai azumi ne don mu kwaikwayi mutum biyu ko in ce halittan Allah biyu wanda Allah ya bashi alkur'ani da wanda Allah ya aiko shi ya kawo qur'ani da rana mu kwaikwayi jibrilu baya ci baya sha baya kusantar iyali da daddare mu kwaikwayi muhammadu rasulullahi shi kuma koyaushe kwana sallah yake yi na tilgili yake yi duk dare saboda haka Allah ya kiyaye mu saba wa Allah dare da rana سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم